بل لي برد جماع من قوائشها كما ترد جماع الخيل باللجم فلا ترم بالمآسي كثر شهوتها إن الدعام يقوي شهوة النسم نهيمي
نعم نهيمي نعم والنفس كودول إن تهمله شب على حب رضا وإن تد- وإن تدعمه ينقدم نعم من لي برد
برد جماعي نعم بسم الله الرحمن الرحيم to kamar da muka bayanin wancan wancan fa'idar ta baya muka muka bayani cewa ah, wannan bacci cikin guda uku da makaranta sun daga farkon bayi نعم yana amara tv su din nan نعم muka bayani cewa idan mutum ah, ya zama na cewa zuciyarsa ta rinjaye shi yana aikata wani abubuwa waɗanda suke na sabon Allah kuma ya ne kasa tuba yana son ya tuba ya gajiya kullum ya- ya yi tuban masu dai kuma koma to sai ya rubuta wannan bacci suka guda uku ranar juma'a bayan an gama sallar juma'a zai rubuta ta sannan sai ya ya wanke da ruwan wardi sai ya sha idan ya gama sha yana nan zaune yana kallon aljibla dama a zaune ya sha sai ya zarce kuma da zikirin Allah har zuwa a sallar la'asar in ya tashi an yi sallar la'asar da shi shi ma ya kuma zarcewa har zuwa magarba faɗo rana wanda ya yi wannan abin insha Allah ba zai bar wannan wajen da yake ba sai ya fi karfin wannan zuciyar tasa kuma ya koma ga hali wanda yake mai kyau ya bar wannan abin da yake to amfanin wannan bai cikin guda uku kenan tun daga bayan amara ce bai so irin nan mata alat har zuwa la- laukuntu a أعلم أعلم a nema uwa ke hoto to shi ne mutum su ne bai cika guda uku da amara eh waɗannan su ne shi ne fa'idar samu to shi ne za mu tashi wannan baitin na gaba yake cewa
من لي برد جماعهم eh, malli wa zai ramun wa zai lamunce min saboda ya dubi shi wannan ah, magana ce da yake yi shi malam da yake dubi cewa yana da jirgi ne bayan nan ba kansa bane to duba da cewa ya faɗa cewa yana tare da zuciya wadda take mai horo da aikin mummuna sannan kuma zuciyar nan bata wahalantu ba sannan har ta kai ma abin da ba a tuhumarsa wajen ba a tuhumar ta kai wajen nasiha ita ce farfara cewa ita idan ta zo mai laka mutum ya san cewa tafiya ta kusa kenan kuma ana nuna ajali cewa ya ya yi ta to ita kanta wannan take duk da irin nasiha nan ta ta amma bai karɓi nasiha ta ba to shine shi da kansa sai yake faɗa yake cewa kamar yayi shela cewa tunda ita zuciyar nan ta ta ki karɓar wannan wa'azi na nasiha din nan na wannan mutum wannan abu da yake da da ba a radin nasiha to ya za a kuma yanzu a ja ta tilas sai ta ki bari a jasu tilas shi ne sai yake kamar shi da cewa to waye zai lamunce mu yarar da jima'i jiyo wani na jima'i mai toma min ga waya ta na daga wato batan ita wannan zuciya in an ce dabba mai toma ranar ita ce wata ba ta tafiya gina amma wata istiara ce da yake sanyi wato wa zai lamunce min a da raddi jima'in da raddin nan na jima'in mai toma na shikin ne mai faruwa min gaba ya tara daga batan ita wannan zuciya waye zai mun tunda ta ki yi shine ya bada misali ma yace kama yuraddu jima'il hayl bil jism irin yanda za a za ka za a juya mun da ita dinnan kamar yadda ake juyar da tomar doki bil jism da lazari kaga ai abu ne da karfi ake yanzu to tunda ta ki yin bin nasiha waye zai mata tilas kuma ko tana so ko ba ta so ta zama ta bar wannan abin nan. kamar abin da ya ya nuna kenan to aka ce wannan baitin kamar yana ishara ne zuwa cewa duk wani wanda yake bukatar ya suluki zuwa sha'ani na Allah to ba zai cika ba dole sai da shehi wanda zai jana domin kaga ya nuna cewa dan wani mai nasiha nasiha a gefe a gefe ko ba zai karbi nasiha ta ba amma idan ya samu shehi arifi to shi ya san yadda zai ja shi kamar yadda likita mara lafiya a gaban sa ya san yadda zai ba shi magani to haka shi ma shehi din nan ya san yadda zai yi ya ja wannan to wannan baitin yana nuna zuwa lalle lalle duk mutumin da yake son ya shiga ya yi maganin zuciyarsa to lalle sai ya samu wani arifi na Allah shehi wanda zai zama shine zai dinga kokarin yana jin wasu in ya ta kaucewa hanya a jawo ta kamar yadda doki mai yadda zami din yaki a jawo shi da haka ita ma dole tana bukata izuwa nan ba haka ba sai ya tafi izuwa hanya halaka hanyar da yake tunanin cewa ita ita ce mai kyau a wajensa yana ta bi shi yana ganin ai wannan ita ce za ta kusanta shi ga Allah yana ganin ita ce hanyar da ya kamata ya bi ya kusanta ga Allah sai kuma ita ce hanyar da yake a wajensa ita ce hanyar bata ma shi ne abin da yake magana cewa waye zai iya lamunce min ga waɗannan abubuwa falatarun bil ma'asi kasar shahawati ha
Falatar- falatar na
na ba a shi ma wannan baitin da mun karanta da kuma baitutukan da suke gabansa guda biyu da za mu karanta cewa shi ma duk wanda ya yawaita karanta su a lokacin da yake son kamar ana aikata wani aikin munkari yana son zai ce lalle ne je ga ya hana wannan abu na nan sai zama kuma yana jin tsoron haka cewa ko za a yi masa wani abu to inda yana karanta wannan baitutuka wajen lokacin da yake son ya je ya kusa da wannan munkari da to Allah ubangiji zai ba shi kwarjini da kuma kabuli wajen karbar shi abin nan cewa in ya je din ba zai ji wannan tsoro ba kuma in ya yi zai samu nasara wajen yin wannan abu da wannan baitin da makaranta da kuma na gaban su guda biyu eh shi ne na yace me falatarun kasar shahawati ha to wala ta kada ka nemi na karya wannan na shahawarta bil ma'asi da sabo No.
wani lokacin da ya- ya faɗi cewa waye sai mun raddin ita wannan ran ko na take kamar yadda ake raddin ita doki ina wanda yake mai toma din nan to sai kaman wani sai ya bukata ya ce masa ai baya bukata ita zuciya sai kai mata tilas a ka bata abin da take so abin da take so din nan kawai shine duk abin da yake ko wani sabo ko wani maka maka cikin wannan dama cikin zuciya ai ka rabu da ita man ai baya bukata sai an ce an ja ta da irin wannan abu to shine shi kuma idan ka bata wannan abin da take so shi shikenan kawai sai ta yi to shine shi kuma sai ya faɗa ya ce a falatarun bil ma'asi kada ka nemi kasar shahawata karya shahawar ita zuciya bil ma'asi ka cewa aikin zaben da take so shi zaka bar ta kaje ta yi da wannan abu ka ce wai da wannan abin ne shine za ta samu abin da take so kuma shikenan ka kare shahawata a ba haka bane na domin me inna a da'ama ga abinci yi kawai shahawatan a nahi yana karfafa sha'awar na mai gamba mutumin da yake tsananin sha'awar abinci lokacin da ka zo ka kawo masa wani abu mai daɗi mai waye ai a wani lokacin ma za ka ji sha'awar ma ta ƙara kwaɗayin ma ya ƙara abuwa ma ai duk da wajen sun ikirali a cikin wannan magana suka ce to amma idan mutum bai koshi ba ne ai amma yanzu za ka kawo masa ɗin in ya ce ya koshi kuma daga lokacin kuma ai zai je ne wannan sha'awa sai ce a ai ba haka ba ne idan aka duba ainihin shi a yadda uwa hanji take lokacin da ka zo kana sha'awa abu ta kan buɗe ne to in ta riga ta bude din nan to ita fa tana nan har abada a nan a buɗe ko da an bata mutum ya ci ya koshin ita fa tana nan a matsayin sha'awa take sha'awar nan za ta ba ta karuwa to bana tana ko mutumin da yake mai gamba ne ba wanda yake yana sha'awar yana da wani kawa ne na abinci kuma kamancin wani to shi ga ala ayi halin da baitin da yana nan abu da mallam cewa yana da amma yaka wisha wata nan cewa shi abinci yana karfa abu sha'awar na mai gamba wato mutumin da yake sha'awar yin abincin abincin yana karfa shi ya koyi shi to shi za su yi ya nuna cewa to ai idan ka ce ba ɗaga ita ce ai ga shi mai abincin ga shi ya samu abin da yake so ɗin amma da haka bai kare sha'awar ta sama ko shi abincin shi mai gamba ɗin ga shi ya samu abincin amma duk da haka kuma yana nan a cikin kawo abinci allah allah yake ma ya samu ya ci abinci to haka ita ma zuciya kada ka tsammanin cewa dan ka bata abin da take sha'awa ka ce kuma shi kenan ka kai haka ka kare sha'awar ta ba zai iya yiwuwa ba wannan abu nan wannan su yace ka ga ita rai kaɗe fili ai kamar yaro take na'am in to milu shabba idan ka hasar da shi ka bar shi shi yaro na'am shabba ala hubbir ra- sai ya zama yaron nan ya zama saurayi ne na'am Ana ala hubbir hubbir rata'i a bisa shan nan na wato sha- shan na go- nono nono ko yaushe zai zama shi yaro har ya girma sai ka bar shi in ka bar shi sai ta sha ba abin da ya masa rai No. wayan tafaɗinmu idan ka yaye shi yan faɗi sai ya karɓi yayuwar sai ga yayayi kuma sai in ka ka hana shi shan nonon kuma ba shi kenan ba zai hakura kwana biyu duk irin kuce kucen da yake sai ga yayi ita shi sa ita rai dole ne sai an mata tilasta abin da ba ta so kullum shi za ka yi mata amma an kace za ka barta da abin da take so to shi ne ita za ka yi zuwa halaka na'am fasirifawa ha shi ne sai ya faɗa ma ya ce ita rai fasirif hawa ka juyar da hawa ha sarrata kaga na'am bai bai ce fasirifin nafsa hawa ha ba bai ce ka juyar da rai ga barin sarranta ba ba haka ya faɗa ba domin shi ya san ita har abada zuciya ba yanda za ta iya rabata da sarrai ba zai iya ba to maganin ta sarran shi za ka nesanta in ka nesanta ita ba ta gan shi ba balantana ma ta sha ba shi sa ka ga bai ce fasirfa na na hawa sai ce fasirfa hawa ka juyar da hawa ha sarran shi ne za ka juyar da shi ba wai sarran ba domin zuwa yanda za a yi zuciya ta ban sarran ta ba zai iya ba duk inda ka kai wa hadir an tuwajiya ran za a juya yauwa sarran ne shi za ka kau da shi na'am abin da kai take tunanin ita zuciyar za ta Mm.
so shi za ka kawo da shi domin in ka bar shi to dole ne kudin ta kanshi ta so shi to shi ta dan ba wai zuciyar ce za ka ce wai karaba ta da sarrai ba zai yi ba kullum ita tana nan tare da sauran yawa na'am wa hadar an yace ka tuwalliyahu ji tsoron kuma an tuwalliyahu ta zama da cewa ita ran tuwalliyahu tuwalliyahu ko kuma ah, ya zama ah, ah, bina'i ko a ce tuwalliyahu ko tawalliyahu ko wani kamar yadda shi ma zan faɗa a gaba wa hadir ka ji tsoron an tuwalliyahu a ce ta jibince shi wato ta so shi in an ce ta jibince shi wato ya zama da cewa ita san ran ya zama shugaba a bisa zuciyar taka kada ka ji a ce yau ita ce ta zama mai sarauta a bisa san a bisa zuciya nan in dai san zuciya ya zama ya zama mai sarauta ne akan sun akan san zuciya to gashi nan ku abin da ne innal hawa kaga san rai ma tawalla abin da ya jibinta ko ya so in na'am ya zama bina'i ne bi fa'il kenan ma tawalla ko kuma ma ma tuwalliya ne shi sarra abin da aka jibince shi wato ya zama bina'u ne lil maf'uli kenan in ya zama an ce ma tuwalliya ko kuma ta walla abin da shi sarran ya zama bina'u lil fa'il ma ta walla abin da shi sarran ya- ya sarauta akan sa ya so shi to yi sumi kuwa inda zai kashe shi
aw hau yi yati sumi ko kuma ya aibata shi yi sumi din shi daga a sama ne fi'ilin nasa shi shi yi sumi din kenan na'am daga a- asmaitu ne kai asmaitu kamar ka ce asmaitu saida na yi na na harbi kibiya na sa kiman kibiya na harbi farauta kuma na kashe shi shi ne asma kenan eh in kuma shi wannan yi sumi kuma shi kuma daga sama ne na- na aibatawa isa haka shi za ga bai- baicin za ga kalmomin guda biyu kamar ma a wannan ɗinsu ɗaya amma kuma kowanne asalinsa daban-daban wannan yusumi ya kashe shi aw yusumi ko kuma ya aibata shi
na'am wannan ya nuna kaga cewa wa hazir din nan Na'am.
shi ma ya nuna maka kenan cewa ita fa san rai tsakanin kai da ita mufa'ala ake kaga da kamata ya tunda fi'ili zai kawo fi'ili ma zai a fi'ili amri zai kawo ai ce wa hazar shine fi'ili amma sai ce wa hazir to hazir abi ne mu fa'ala wato ita zuciya tsakanin kai da ita ka karshe ta ne ta dauke ka kamar tana bakan idan ka ne nan da nan ta fasar sai kuma kana kokarin ka hana ta kaga tsakanin ku da su wata mu fa'ala ce kenan ta tsakani to shi sa ya kawo zancen hazir din bai kawo hazir ba hazir ba da sai ya kawo ai hazir ko yace ihzar ka ce ka dora ka dora ka dora ka dora ta ko ya kawo shi ga tafi ihzar amma sai ya ce wa hazir an zo ne
wa alaikum eh na'am alhamdulillah Alhamdulillah.